وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بكوي وتن jumada al'ula shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari yau za mu tashi farkon tafsirin suratun ra'ad suratu ar-ra'd suratul ra'd sura ce makkiya yar makka kamar yadda ibn abbas ya faɗa da imam mujahid da ibn jarir at-tabari wasu kuma suka ce suratul ra'd sura ce yar madina madaniya ne kamar yadda ya zo a cikin zancen imam qatada in ban da faɗin Allah wala ya zalu lalina kafaru imam mujahidi sake cewa tun farkon surar har zuwa walau anna ƙur'anan duk wannan madina ce 'yar madina ne sauran ne 'yan makka wannan da shine sabanin malamai suratul ra'ad tana da ayoyi 45 arba'in da biyar imam bukhari ya zaɓa wasu kalmomi da ya kamata a san su ya yi bayanansu kamar yadda ya ce ƙalabin abbasin radiyallahu anhu ka ba su ɗi kafaihi masalul mushrik alladhi abada ma'allahi ilahan gairahu ka matsali al'afshan الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر وقال غيره سخر تنانف ذلل متجاورات تنانف متدانيات وقال مجاهد متجاورات ya ce almasulat wahiduha musulatun wahiyar ashbahu wal amsalu وقال إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر مؤقبات أنا نهم ملائكة حفظة تؤكب الأولى منها الأخرى ومنه قيل الأقيب يقال أقبت في إثره الأرجي أكوي كلمة المحال تنانهم العقوبة كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء أكنفي سيرابيا من ربا yarbuni sai kalmar au mata'in zabadun almata'u ma tamatta'ta bihi sai kalmar jufa ashfa'atil qidr idza ghalat fa'ala az-zabad thumma taskunu فيذهب الزبد بلا منفعة فكذلك يميز الله ko yumayyazu alhaqqu min albatil sai kalmar almihad tana nufin alfirash sai kalmar yadra'una tana nufin yadfa'una dara'tuhu kalmar yadra'una ana iya cewa dara'tuhu anni ay dafa'tuhu salamun alaikum ay yaquluna salamun alaikum malaiku ke fada wa ilaihi matab ana nufin wa ilaihi taubati afalam yayi as ana nufin lam yatabayyan sai kalmar qari'atun ana nufin dahiya fa amlaitu yace aqaltu min al-mali'i wal wal mila'atu wa minhu maliyan a cikin suratul maryam kenan ويقال للواسع الطويل من الأرض ملي من الأرض الشق أنا له أشد من المشقة كنا مؤقب أنا له مغير وقال مجاهد متجاورات طيبها وخبيثها السباخ هو السباخ سي كلمة سنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد وغير سنوان شين وحدها بماء واحد يتشك صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد السحاب الثقال أنا نحن الذي فيه الماء كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد زبدا رابية زبد السيل خبث الحديد هو الحديد والحلية ما ليتي بسم الله الرحمن الرحيم إمام البخاري suratul ra'd bayani dangane da suratul ra'd um, abdullahi ibn abbas ya ce a cikin suratul ra'd um, akwai inda allah ya ce ka ba su kaffaihi lahu da'awatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه abin da ake nufi kamar mutum ne da ya shimfiɗa hannayensa ana nufin waɗanda suke kiran wani ba Allah ba duk wanda yake roƙon wani ba Allah ba kamar wani ne wanda ya shimfiɗa hannunsa ya shimfiɗa hannayensa yana nuna wa ruwa cewa wai ruwan wai ya zo ya isa masa bakinsa amma kuma bai bada zai ba yadda za a yi ruwan ya zo masa ya za a yi mutum ya yi haka ruwa ya zubo a hannunsa kuma ya ce wa ruwan wai ya zo bakinsa ai sai ka jawo shi ka kawo shi to kamar wanda yake kiran wani ba Allah ba yana kiran wanda bai isa ya mai komai bane ma'ana aikin banza yake yi roƙon wani ba Allah ba roƙon mutum roƙon aljani roƙon itace roƙon dabba duk waɗannan abubuwa akwai waɗanda suke zuwa suna kiransu ba Allah ba babu hasara a rayuwa irin ta ɗan adam irin ya wayi gari yana kiran wani ba Allah ba ka wayi gari kana neman taimako a wajen wani ba Allah ba Allah shi ne lahu da'awatul haqq walladhina yad'una min dunihi ay la yastajibuna lahum bi shay wadanda suke kiran wani ba Allah ba suke kiran wasu ba Allah ba ba za su taba amsa musu da komai ba shine la yastajibuna lahum bi shay sai dai kaman wanda ya shimfida hannunsa illa ka ba sai takaifaihi ila al-ma'i li yablugha fahu wa ma huwa bibalighi kalmar fahu ana nufin baki kuma ba zai taba zuwa gare shi ba malam ya ce ai masalul mushrik alladhi abada ma Allah ilahan akhar ghayrahu misalin mushriki da yake bauta wani Allah ya hada wani da Allah ka masalul ashan alladhi yanzuru ila khayalihi wato kamar mutum ne wato mai jin ishirwa sai ya duba inuwarsa a cikin ruwa daga nesa sai ya ce wa inuwar tasa miƙo min ruwa in sha har duniya ta tashi inuwarka hotonka a cikin ruwa ya za a yi kama ruwa to har duniya ta tashi wanda ka kira shi ba Allah ba ba yadda za a yi ya baka abin da kake da bukata jama'a ku kira Allah shine mai bayarwa shine mai azurtawa bai san talauci ba Allah kuma baya raguwa don ya bawa wani kamar yadda in bai baka ba kuma ba zai karu ba da ya baka da kar ya baka duk ɗaya ne a wajensa don Allah ya hana bawa wani abu to to baya karuwa yanzu kai dan adam idan ka rike kudinka baka ba wani ba sai kaga ka samu kudinka suna jikinka kana jin daɗin su kana kamar ka samu karuwa baka ragu ba shi Allah ba haka bane misali a wajensa ba haka bane don haka dan ka ki kai addu'a ma ko baka roki Allah ba kai kai asara ka yi ta roƙonsa kawai zai yi ta baka la taghiduhu nafaqa ciyarwa taimako baya ragar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa malamai suka ce mushirkai waɗanda suke bautawa wani ba Allah ba suke bautawa gumaka waɗannan gumakan la tastajibu lahum ba za su taɓa amsa musu ba sai dai kamar yadda wani shimfiɗa hannunsa yana cewa wai ruwa ya zo ruwa ya zo masa ya zo ya shiga bakinsa shi ruwa ai baya ji ya za ka zauna ka ce ruwa ya zo kamar yanzu misalin mutum ya ajiye robar ruwa ne a nan barin daɗa fito mana da misalin a fili mutum ya ajiye robar ruwa ko ya ajiye kofin ruwa ko ya ajiye kwano na ruwa yana zaune ya buɗe bakinsa yana cewa ruwa taho taho in sha taho hal yastajibu la zai amsa masa to daidai wannan misalin Allah ya buga shi daidai yake ga wanda yake kiran wani ba Allah ba wallahi bai san kana kiransa ba in tad'uhum in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce ko kun kira su ba za su amsa ba wanda kuke kira ku kira kabari ku kira itace ku kira dabba ku kira rana ku kira wata ku kira dutse ku kira mutane mutanen ma abin tausayi malam wanda ake kira wanda suka mutu ba ma wai a kira rayaye ba jiya nake gani wani yana nuna mun hoto yana nuna min hoton wani malami ya zo zauna a nan garin ana taro yana cewa ai wani ya kira sunan wani malamin su yace ai wani ai kana kiran sa ma da ka kira sunan sa ma ai duk an yafe ma zunubanka a garin nan fa ake wannan rashin hankalin kuma abin tausayi mutane ne suke kewaye da shi suna takabbara ai wani in ka kira sunan sa ma ai an yafe maka wannan da ido na na ganshi kuma malamin yana nan sananne yana yawo yana wa'azinsa ka duba yadda malamai suke batar da mutane ka duba rashin tsoron Allah wannan ta sa wani bawan Allah wani abu ya faru ko hadari ne aka yi komai gashi ne yana cikin jina-jina malam yana wato numfashinsa na ƙarshe kawai sunan kiran wani yake ta yi wallahi malam haka ya mutu ba a ɗora mai la'ila illallah ba aka ɗora masa kiran sunan wani ba Allah ba to shine haɗarin malami mufsidi malami mabarnaci ɗan bid'a wanda baya tsoron Allah da yake ɗora mutane akan ra'ayi da son zuciya barnarsa ta fita ɗan fashi da mukami wallahi ka gina mutum ka ce wai wai wai ka ce wai wai ya rinka kiran wani ba Allah ba wani ɗan adam gajiyayye miskini maftaji fakiri wanda yake yana neman tallafi yana neman agaji shi kansa to Allah ya buga misali ne anan waɗanda suke kiran wani ba Allah ba to kamar mutum ya ajiye ruwa ne ya ce ruwa ya zo masa ya bashi kai ma daga jima ka san abin dariya ne ko yaro ne karami ba zai taɓa yin wannan rashin hankali ba ko yaro karami mara wayo ba yanda za a yi ajiye ruwa a gabansa ya ce ruwan nan ya zo ya sha shi ballantana kai mai hankali da kake da kwakwalwa Allah ya sawaƙe ya ce wa ƙala gairuhu sakhara kalmar sakhara tana nufin wato zallala abinda aka hore maka Allah ya baka shine sakhara sakhara lakum ma fi samawati Allah ya hore muku wato abinda ke cikin sammai zallala kamar rana da wata da Allah ya baku su rinƙa muku hidima sun ainihin wato zamantukan masu hidima ne gare ku kuna amfanuwa da su sai kalmar mutajawiratun a cikin aya wa fil ardi qita'un mutajawirat kalmar mutajawirat tana nufin mutadaniyat eh abinda yake ƙasa ƙasa ana nufin akwai bishiyoyi da Allah ya hore su suna ƙasa ƙasa ba sai an yi nesa ba akwai bishiyar da sai an saka tsani akwai wanda sai mutum ya yi sai ya yi awanni yana hawanta kuma bishiya ce akwai wanda kuma a ƙasa ne akwai shuke-shuke da Allah ya hore ƙasa za ka shuka ka zo ka cira da kamar kankana a ƙasa za ka cire ta amma gwaiba a sama za ka cire ta an gane ko akwai akwai akwai kamar kamar kamar kamar gwanda a sama za ka cira dabino a sama za ka cira mangoro a sama za ka cira kwakwa a sama za ka cira kwakwa kuma duk ta fi su tsawo to akwai kuma cikin shuke-shuken da ake akwai wanda kuma a ƙasa ma za ka cira ka tone su ma kamar gyaɗa kamar gujiya kamar dankali kamar doya kaga su kuma a cikin ƙasa ake cira akwai wanda kuma suna fitowa waje su fito waje su yi sai ka cira kamar wake na hausa da waken suya kaga cirarsa za ka yi kaga ruransa za ka yi kamar kamar kamar kabewa kaga shi ma zuwa za ka yi ka cira haka allah irarraba wato kayan shuke-shuke daban-daban ka duba ƙarfin mulki da ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala to a cikin ƙasa akwai abubuwan da Allah ya su a ƙasa-ƙasa ne wato dab da ƙasa suke mutum wato ba su ya sha wahala a wajen shirinsu ba kuma ya bambanta ƙasar wata ƙasar a shuka kaza ya yi wata ƙasar a shuka kaza ba za ta yi ba yanzu a najeriya kaɗai akwai gurin da ake shuka doya doya ɗaya da muke siya a yi ta yi sosai a ta samun kuɗi da ita amma in ka je ka shuka dawa ba za ta yi ba in ka shuka masara ba za ta yi ba mu kuma nan sai aka hana mu doyar sai aka ba mu mi aka ba mu dankali dankalin kuma na hausa can kuma wajen filato su kuma ƙasarsu sai aka yi musu inda za su yi dankalin bature shi kuma sai mu jira in lokaci yayi suka noma sai su kawo mana su ma sai su jira in lokaci yayi muka noma dankalin Hausa sai mu kai musu masu doya masu noma doya sai su jira in mun yi wake in yayi sai mu ɗauka a mota mu kai musu sai mu kai wake sai su kawo mana me sai su kawo mana doya sai Allah ya ba su manja ya hana su man gyaɗa yanzu manja sai ka je can ƙasar arna cikin daji za ga suna da bishiyoyin manja mu kuma nan babu bishiyar manja ko ɗaya amma sai Allah ya bamu man gyaɗa sai mu shuka gyaɗa sai mu noma ta sai mu niƙa ta sai mu kai musu man gyaɗa su kuma su kawo mana manja haka abin yake kowace ƙasa da kowane wuri akwai yadda suke mai suke amfanuwa da junansu duka irin waɗannan abubuwan ana so ne mutane su rinka ɗaukan su a cikin wato kwakwalensu ya zama basira da za su ƙara bautawa Allah wata ƙasar aka yi ta jigawa wata aka yi ta mai tabo wata aka yi ta mai kanwa-kanwa wanda ba za ta yi ba in ka shuka abu da zai yi ba amma kuma sai aka rinka fidda kanwa ita ma kanwar sai ka mai sai ka sai ka ɗebe ta sai ka je ka yi amfani da ita ita ma akwai abin da za ta yi da sauransu sai kalmar masulat da Allah ya faɗa wa qad khalat min qablihimul masulatu kalmar masulat a a wato wahiduha masulatun kamar da Imam Qatada ya faɗa yace al masulat ana nufin uqubat Allah yana nufin ba su daukan izina ba ba Allah ya saukar da uquba uquba ba kafin zuwan su Ibn Abbas yace masulat al uqubatu al mustasilatu uqubar da Allah yake saukarwa take karar da mutane take tumbike su tun daga tushe kamar a yankewa mutum kunne a yankewa mutum hanci shi yasa ake ce da shi musula min qablihimul masulat uqubar da za a tumbike abu yanzu duk wanda ya yanke ma kunne gaba daya sai a ce ya maka musula a larabci ya yanke ma hanci ya maka musula a larabci wannan kenan ya ce an sanya wa wannan masulat uquba din masulat ne lima baina al-uqub al-iqab wal mu'aqib min al-mumathala saboda akwai kamanceceniya tsakanin mai yin uquba da ita uqubar kamar yadda Allah ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa qala ta'ala illa misla ayyamil ladina khalaw wa kullu shay'in indahu bi miqdar kalmar bi miqdar tana nufin bi qadar ana nufin la yujawizuhu wa la yanqusu anhu komai da ka sani yana da yana da iyaka shine qadar Allahu akbar komai Allah ya auna shi ba abin da Ubangiji bai auna shi ba kwanakinka a rayuwarka a duniya Allah ya riga ya iyakance ya rahman awannin da za ka yi watannin da za ka yi shekarun da za ka yi iya takun da za ka yi kafarka ta taka akwai wani wanda za ka Allah ya jarabe shi da ciwon kafa gaba ɗaya sai daina takawa to ai damu iya takun da zai yi ne Allah ya riga ya ƙarar da shi iya adadin ruwa lita nawa za ka sha Allah ya riga ya sani la ilaha illallah iya adadin numfashi da za ka yi Allah ya sani yanzu kana yi ne cikin kana ta rage numfashin da aka shirya maka za ka yi shi duk abin da ake ragansa kuma sai ya ƙare iya adadin abincin da za ka ci kwanan nan wani bawan Allah ya mutu iyalin suke gaya mana suka ce ai yau sati guda ai duk abin da aka sa masa sai ya zubar da shi da wanda likita zai sa masa da wanda za a cusa masa da dabaru ba abin da ke shiga cikin cikinsa ko ruwa ba ya shiga suka yi mamaki mutum ya sati guda bai sha ruwa ba bai ci abinci ba ko ko ko ko kunu ko wani abu duk abin da ka sa a bakin sai ya furzo shi gashi kuma yana cikin ciwo da yunwa me ya faru ai iya abin da aka ce zai ci ne ya ƙare iya abin da aka ce zai sha ya ƙare to zaman me yake zaman jiran ajali wannan lokacin kuma Allah ne ya ɗauki nauyin ciyar da shi da shayar da shi a bisa mulkinsa da sarautarsa kuma sai ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وكل شيء عنده بقدر كان شيني بمقدار كون abin da zai faru Allah ya ajiye masa lokacinsa jama'a komi yana da lokacinsa lokaci muayyan hala muayyana bi mashi'atihi al-azaliyya wa iradatihi as-sarmadiyya um malamai suka ce komai da ka sani Allah ya ajiye shi a wurin da idace ya ajiye shi kuma ya keɓance shi da abin da ikamance shi da munasabarsa ba wani abin da ke shiga cikin wani a tsarin Allah sai ya ce lahun mu'aqibatun a duwar abizar ya ce mu'aqibat ai mala'ikatun hafaza kowane mutum Allah ya ɗora masa mala'iku masu kulawa da shi min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah gaba da baya malam dan adam Allah yayi masa gata a yanda kake dinnan mala'iku ne a tattare da kai shi yasa aka ce mala'iku sun fi dan adam yawa tunda kowane mutum akwai mala'iku a tare da shi masu kare ka ka duba taurin kai irin da dan adam duba saban Allah irin dan adam amma Allah ya hada shi da mala'iku masu bashi kariya duk inda zaka je kuna tare idan zaka shiga ban daki sai su tsaya suna jiran ka sai ka fito saboda su ba sa shiga wajen kazanta anan kuma sai Allah ya ci gaba da kulawa da kai kullum idan mutum ya mutu to kuma sai su koma wani aikin na bautar Allah su kam sun gama aikinsu wanda suke karewa ya mutu yanzu kuna da abin da za ku biya Allah ha kuna da wani abu da za ku biya ubangiji bayan wannan gata da ya muku a sa maka ɗan gadi yana kare ka kuma mala'ika to kuma kana da wani abin da za ka je ka yi shi a ɓoye wai Allah bai sani ba yau ai ya gama da kai tun da ya haɗa ka da wata halittar da ma baka ganinta ai inda Allah ya gama da mu sai ya haɗa mu da mala'ikun suna tare da mu amma ba mu ganin su da idanmu ga aljanu yanzu haka muna tare da aljanu anan amma ba idanmu ba zai gansu ba amma su suna ganin mu duk inda mutanen kirki suke zaune ko masallatai ko gurin karatu akwai aljanu waɗanda suke masu imani suna zaune suna ji su ma kamar yadda annabi ya je yake karatun qur'ani suka saurara ko yake wa'azi suke ji to inda kuma mutanen banza ma suke akwai shedanu na banza amma abin mamaki duba malam karfin idanmu ba zai iya nuna mana su ga ka garau kana ganin ka hadda gilas amma wala ba za ka iya ganin aljani ba wannan bai isa nuna maka karfin mulkin Allah ba ga kai yadda kake amma baka isa ka ga bayanka ba gaba dai kana gani ko ina amma bayanka baka gani a haka kuma dole za ka haƙura duhu ne a bayanka ba ka san me ke faruwa ba kuma haka Allah ya ga dama da ya ga dama da sai ya samu rinka ganin ta ko'ina akwai wata dabba da aka nuna aka ce ita kuma tana ganin gaba da baya wani ƙwaro ga idan sanan shi kuma yana ganin yanda yake ganin gaba haka yake ganin baya da haka yana iya yin tafiya ta baya baya yana iya yin tafiya ta gaba gaba yana ganin gefensa yana ganin hagun ɗinsa haka Allah ya ga dama ya tsara masa duka wannan yana nuna mana mu yi haƙuri mu bi Allah mu yi daina kulawa da mu to ka sani lahu mu'aqibatun akwai mala'iku masu kulawa da kai to aqibul ula min hal ukhra na farko ya tafi ne ya biye masa mala'iku da kuke gani malam akwai masu aikin rana akwai masu aikin dare haka Allah raba musu duci asalin raba duci daga wajen Allah ne ai akwai waɗanda suke saukowa tun da asuba su yi ta yi su yi ta yi idan dare ya yi sai su koma sama sai wasu sai su sauko kullum aka ce fa'idar sa'idacin mala'ika mala'ikatun nahar idan mala'ikun rana masu aikin rana suka hau sama suka tafi sama to sai kuma Allah ya saukar da mala'iku masu aikin dare kullum tun da Allah ya yi duniya babu wata ranar banza da ba a samu canjin aiki na mala'iku ba jama'a wannan fa wani abu ne wanda yake Allah ya riga ya tsara bayan da za a yi duniya ta rayu sai da wannan su suke kulawa da mu suke ba mu kariya da kariyar Allah Allah ka ƙara mana imani da kai malamai sun yi magana kamar yadda ya zo a riwayar imamu tabari ta hanyar kinana al'adawi sayyidina usman wata rana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da adadin mala'ikun da aka wakilta akan dan adam la ilaha illallah usman ibn affan ya tambayi annabi ya ce ya rasulullah Allah ya ce lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amri Allah kaga da aka ce mu'aqibat ka kenan ba ɗaya bane wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wannan wata aya daban kuma wannan kuma lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu yahfazunahu suna kare dan adam min amri Allah daga umarnin Allah manzon Allah yake cewa li kulli adamin asharatun bil layli wa asharatun bin nahar kowane ɗan adam Allah ya zuba masa mala'iku guda goma kaji da safi goma da daddare kaji wannan lissafin kowane mutum ɗaya Allah ya haɗa shi da mala'iku masu kulawa da sha'aninsa guda goma da safe goma masu aikin dare ya ce wahidun an yaminihi wa akharun an shimalihi da kuma wani guda ɗaya a dama ɗaya a hagun ɗinsa ya ce wasnani baina yadaihi wa min khalfihi biyu a gaba biyu a baya ɗaya nan ɗaya nan kaga biyu biyu a gaba biyu a baya nawa kenan shida ko a shida muna fashin bakin a lissafin ne wasnani ala janbihi wa da kuma guda biyu a gefe daban wani kuma yana rike da nan ɗin shi wa akhar akhidun bi nasiyatihi akwai mala'ikan da shi kullun yana rike ne da nan da nan ɗinka nan da kwalluman ka nan gurin madigarka akwai mala'ikan da shi kuma Allah ya ce rike mana wannan gurin na dan adam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan bawa yayi tawadu'u ya kankan da kansa ya nuna shi ba kowa bane ha ya sauke matsayinsa ya shiga cikin waɗanda ya fi su daraja ya yi mu'amala da wanda ya fi su matsayi ya ajiye girmansa ya yi tawazu'u sai wannan mala'ikan sai Allah ce ƙara ɗaga darajan ba wannan kama nan gurin takwallumarsa kama maɗigarsa ɗaga mun shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya rabbi amanna bika ya Allah mun yi imani da kai ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kai mana afuwa idan kuma bawan yayi girman kai ya nuna isa sai Allah ya ce wa wannan mala'ikan da ya rike madigarsa dan nemin shi ƙasa shine ai ake cewa duk mai girman kai sai ya kaskanta annabi ya ce tawadu yarfa'ukumullah ku yi tawadu ku kankan da kai sai Allah ya daga darajar ku akwai guda biyu su kawai bakin bakin dan adam sai kiyayewa kula da bakinsa kula da labbansa me zai fito a tsakani mala'ika biyu aka ce suna kula da yi wa annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam salati da bawa yake akwai mala'ika guda ɗaya shi kuma gadin ɗan adam yake yi kada in ya kwanta bacci wani abu ya shiga bakinsa ko hancinsa baki ma suka ce fahu shi sa abin mamaki da ɗan adam zai kwanta a ɗakinsa akwai maciji ko akwai kunama in sha Allah kulawar Allah ba za shiga bakin shi ba akwai bera a ɗakinka ka kwanta ka buɗe baki akwai wanda suna bacci bakinsa a buɗe to duk abin da zai yi akwai mala'ika da yake kiyawa ba zai bari wannan beran ya shiga bakinka ba ya gana ma zai iya shiga to waɗannan su ne mala'iku guda goma da imamu tsabari ya kawo lissafin su suna kula da duk wani ɗan adam shine fassarar lahu mu'aqibatun من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله dan adam kadai aka maka karatu akan sa rayuwar dan adam da irin yadda Allah ya wa dan adam kulawa to ya ishe ka wani darasi mai zaman kansa malam yace wa minhu qila al aqibu akan cewa akan ce aqibu aqibu wanda yake biyo bayan wani in wannan ya tafi wannan ya zo shine aqib yuqalu aqabtu fi atharihi na biyo bayan takunsa shine ma'anar wato kalmar wato aqib mala'iku sukan tafi wasu su zo sai kalmar wa huwa shadidul mihal shadidul mihal ana nufin Allah mai tsananin ukuba ne wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihali suna yin jayayya akan Allah suna jayayya akan samuwar Allah sun manta Allah mai tsananin wato ukuba ne da azaba ka basu da kafaihi ilal ma liyaqbida ala alal ma'i wannan mun karanta fahtamala sailu zabadar rabiya yace daga rabayar bu ne in an ce rabayar bu a larabci ana nufin zada abin da yake karuwa imamu zajjaji ce tafiyan fawqal ma abin da yake saman ruwa azzabadu kamar kumfa misluhu almata ko au mata'in zabadun misluhu kalmar mata ma tamatta ta bihi abinda ka ji daɗi da shi sai kalmar jufa ajfa'atil qidr ajfa'atil qidr idan galat tukunya akan ce ajfa'at a larabci idan tukunya ta tafarfasa tana fitar da irin kumfa din nan in kana dafa abu ba yana yin kumfa ko miya ko wani abu da yake yin kumfa ba to shine zabat idan aka ga ta tafas kamar yanzu ana yin dan wake yana bararraka yana ba yana yin kumfa yana zuba ba ana janye wutar da an rage wutar ha sai kaga abin ya sauka yayi kasa to shine yake taskunu fa yadhhabu zabadu bila manfa'a sai kaga kumfar ta tafi ba a amfana da ita ba sai ka nemi ma ina kumfar take babu ita to wai me hikimar ka wannan misalin Allah ya yi wannan ne don ya bambance ma tsakanin ƙarya da gaskiya wannan kumfar ƙarya ce Allahu akbar gaskiyar shi ne asalin ruwan na ƙasa kamar yanzu kumfa ne in kogi ya yi ambaliya taho da ruwa sai taho da kumfa ta fi tudun masallacin nan ta fi garin nan ma manya-manyan koguna sai zo da kumfa ta fi garin nan ta fi duk abin da ke amma da za ka jefa dutse ɗaya sai ya ratsa wannan kumfar ya fasa ya shiga ruwan kuma duk girman kumfa idan ta zo tsinke guda ɗaya ko itace ɗaya sai tsaye da ita to ai shi ne ƙaryar ai fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ard yanzu idan kana wanki fa fa fa fa fa fa kana wanki da sabulu da oma omo ba yana yin kumfa ba ka bar shi kawai iska ta zo ta kada shi iska tana bi fi sai ka nemi kumfar ka rasa to wai wannan shine Allah yake nuna mana misalin fa ƙarya wanda ya riko da ƙarya kamar ya rike kumfa ne kamar mutum ya je ya rungumi kumfa ne ya rike to ka rike ƙarya gashi a zahiri kamar ka rike wani abu amma iska ce yanzu kumfa duk girmanta in ta kai masallacin nan zaka iya me ka je ka ce za ka rungume ta kana yin haka sai hannunka ya haɗe iska ce to ƙaryar ke na yawa shi ne misalin ƙarya an ce wani maƙaryaci ne mana ba ya ɗauke da komai wani ya riƙe ƙarya ma mu iya ganewa a can ya gaya mana misalin mushrikai masu miƙa hannu suna neman ruwa suna kiran ruwa ya zo ya abuduna ma Allahi alihatan ghairahu la yantafi'una bi hada abadan nan kuma ya kawo mana misalin kumfa fahtamala sailu zabadar rabiya aw mata'in zabadun mislu jufa ashfa'atul qadr wannan kenan sai ce almihad kalmar almihad ana nufin shimfiɗa wa ma'awahum jahannamu wa bi'sal mihad Allah ya ce makomar waɗannan mutane jahannama ne tir ya munana shimfiɗa irin ta jahannama a shimfiɗa ma jahannama kawo kanta an yi asara Allah ka kare mu shi yasa ya ce wa huwal firash kalmar yadra'una yadfa'un dar adra'a yadra'u dafa'a yadfa'u kariya ka kare abu ka toshe abu kar ya zo maka ka tsare an gane ko yadfa'una as-sayyi'a bi muqabilatiha bi muqabilatiha bil hasana mutane suna yin aiki na kwarai don su kare kansu daga me mummunan abu ina yin sallah ne da nafila don in kare kaina daga azaba ta Allah ha yadra'una bis sayyi'atil hasana ina yin azumin nafila ne don in kare kaina daga uƙubar Allah na yi aiki mai kyau na toshe sallar da kai ka bai wa kanka kariya ne sadaka ka kare kanka daga masifa shi ya sa mahaushe ce sadaka maganin masifa ku yi sadaka don ku kare kanku daga bala'in da zai zo muku malamai suna faɗa mai bayarwa mai bayarwa to yana kare kansa ne daga bala'i da zai zo masa kenan kaga ba asara kai ba kamar gini ne kake yi kana kewaye kanka Allah gane da mu salamun kamar yadda ake cewa dara'atuhu anni dafa'atuhu na kare shi daga kaina na ture shi kenan salamun alaikum malaiku suna cewa wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum malaiku suna shiga gidan yan aljanna kowace kofa suna amincin Allah ya tabbata gare ku wai bayan ka shiga aljanna kuma sai a zo ana gaishe ka malam Allah zai turo mala'iku su rinka bi suna gaishe ku amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku an gaishe ku yan aljanna Allahu akbar yace abinda ake nufi muna muku albishir bi bisharati bi yani muna muku albishir bi dawami salamati kun shiga aljanna gidan dawwama cikin aminci da kwanciyar hankali ba ku ba bakin ciki a aljanna ba ku ba bacin rai a aljanna ba ku ba tashin hankali a aljanna albishirinku bayan ka shiga aljanna wai a daɗa turo mala'iku su daɗa kwantar maka da hankali la ilaha illallah ai dan aljanna Allah ya masa gata kwarai da gaske gata nan dai yanzu dai ana tafafatawa neman ta sai an yi da gaske sai an hana ido bacci an yi sallah sai an hana baki cin abinci an yi azumi sai an hana zuciya aikata abin da take so a sata ta aikata abin da Allah yake so sai an daina zalunci an yi adalci sai an ci halal an ƙi cin haram sai an kiyaye mutunci an daina zinace-zinace da neman mata sai an riƙe gaskiya an watsar da ƙarya waɗannan su ne ƙofofi na neman aljanna da dawamar salama ranar tashi alƙiyama sai kalmar wa ilaihi matab kalmar matab ana nufin tuba ina tuba ne zuwa ga Allah ko kuma komawa taba ya tubu aba ya ubu raja a yarje komawa ga Allah wa ilaihi marji'i makomata in na shiga kunci da wahala yayin da na yi laifi ne kuskure to wa ilaihi matab ga Allah nake komawa sai kalmar afalam yayi as yayi as ana nufin ya tabayyan kamar yadda aliyu da ibn abbas da sauransu ka karanta da sauransu bai bayyana maga waɗanda suke kafirai a falam ya yi asin ladina kafaru yani a falam ya tabayyan ladina kafaru can an ce ka koma ga Allah karka je ka nemi wani ba Allah ba in za ka tuba ka nemi Allah ya fi ma Allah kaɗai ake kira wajen tuba shi yasa Qur'ani cewa ni sakfiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafara ubangijin ku tuba zuwa gare shi man taba taba Allahu alaihi wanda ya nemi Allah yafe mai zai yafe mai ko manzon Allah baya yafe baya yafe zanubi Allah ne yake karban tuba Allah ya ce wa inni ghaf wa inni la ghaffarun liman taba ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba aikin Allah ne ya yafe maka laifi da haka kaje ka yanka tsiyarka kaje ka mika kanka wani ya shafa ma wai ya yafe maka ya cuce ka ya yaudare ka Allah gane da mu sai kalmar qari'a qari'a tana nufin dahiya me dahiya me qari'a abinda zai kada zuciyar kai ya tsoratar da kai yasa aka ce alqari'a me kwankwasa wama adraka mal qari'a ko ka san mai kwankwasar zuciya yau mai kunun nasu kalfarashin mabasus wata kunul jibalu kal ihnil manfush mutane za su zama kamar fari ka san fara ta baje in ka kada bishiya fari za su yi fafa fafa fafa su yaɗu ko to haka mutane za su kasance ran tashin kiyama a gigice wancan ya buga ya yi can ya daki can wancan ya tura wancan ya tafi an shiga firgici kiyama kenan duwatsu kuma za gansu kamar auduga da aka cire ‘ya'yan audugan a ciki iska kawai cike da dutse fa zaka yana murginawa yana ramar mashewa kawai wata kunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi aishatar radiya wanda ma'auninsa ƙur'ani ya ce wanda ma'auninsa ya yi nauyi ya aikata aiki mai yawa alheri alheri ibada wato bin Allah da gudun saban Allah ha ya ga sikelinsa ya cika to wannan Allah ce yana cikin rayuwa yardajiya fa huwa fi ishatin radiya Allah ce yana rayuwa yardajiyar rayuwa a wani gurin ya ce fi jannatin aliya amma wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda ya zama sikelinsa bai da nauyi bai yi komai ba ko ya yi abin bai da yawa mai kasala ne rajul ne kasul kasalallen mutum baya iya bin Allah baya ibada bai wa kansa tanadi ba to wannan kan uwarsa ita ce hawiya in ji ƙur'ani fa ummuhu uwarsa hawiya wata wuta ce ake ce da ita hawiya ita ce uwarsa yana tare da ita kasan ɗan ba a raba shi da uwarsa wa ma adraka ma hiya ko ka san me hawiya yace narun hamiya wata wuta ce mai zafi mai ƙuruwa mai raɗaɗi mai ƙona mutane kamar yadda in ruwan zafi ya zuba a jikin mutum yake yake ƙona shi ya tafashe jikinsa to wanda ya je bayi da aikin ƙwarai kenan shi yasa ake so ku yawaita aikin alheri ku yawaita istighfari ku yawaita salatin annabi ku yawaita tuba ku yawaita sadaka kuma koda ta kuli-kuli ne da kosai wallahi sadaka tana kubutar da mutum daga masifar kiyama ku bayar abinda kuke so ku ta bayarwa tunda kana son sa to za ka samu abinda kake so ranar tashin kiyama shine za a juya maka ya zama aljanna kuna son bacci sai ku haƙura ku tashi ku yi sallah da daddare kuna son ku ci abinci sai ku haƙura ku yi azumi ku mai da azumin ya zama jikin wani ya zo ya tambaye ni jiya tafiyar da na yi wani gari da muka je wa'azi shi a taimaka masa ya ɗauko mota yana cikin gudu yana tafiya kawai ya samu a tsakiyar hanya wani ɗan tifa kawai ya ginda ya mota yaya aka yi yaya aka yi ya ce ta dan adam kawai a wani kauye kawai dan tifa kawai ya gindaya ta a a kwana zai yi ta mutu ya aka yi ba alama ba kuma ya ce ya shiga tifan nan malam ya dake ta take tukunna ya kakkarye shi a nan kafaɗinsa sannan mutanen da suke gaban motar nan da ya daman take suka mutu mutum uku aka kashe biyu na gaba aka kashe wani abu shi ne ya zo yana cewa da Allah ko akwai wata ‘yar afuwa yanzu shi zai azumin nan ne ko mai tifan nan ne zai azumin nan ya za a yi kuma azumin ya za a yi akwai wani sauƙi na ce ai kai ne ai kai ka kashe su ma'ana da motar ka suka mutu ai wataƙila da da ƙafarsa suka zo su iya kaucewa tifar shi mai tifa yana da laifinsa kwarai da gaske dole za a yi musharaka da shi wajen zunubi kai kuma kai ne kai ka zurma suka kashe su za ka yi azumi ya yi shiru na ce karka damu da kaga kana jin daɗin ka ci ka sha sabawa kai da ci da sha ɗin amma da za ka sabarwa kanka wannan azumin ka jera wata biyu wata uku wata hudu wata biyar yanzu za ka yi rabin shekara kana azumi kenan wannan ka jiran ɗan adam ko rabin shekara ba fashi wata shida cur kada kai sai wani caf sai ce wallahi malam akwai mutumin da na sani wata hudu yana yi ya ce shi sai da ya manta ma ana cin abinci da rana gaba ɗaya jikinsa ya saba ya ce har ya gama azumin kawai kullum lokacin sahur kawai sai Allah ya tashe shi kawai sai ya ɗora ma ya ci gaba da azumi kawai ya ta yin azumi ya ce kawai shi ranar da ya ci abinci ma sai ji baya jin daɗi kuma lafiya yana rayuwa da kowa ke rayuwa malam to in ka ga Allah ya ce ai kafara na akwai wani training ne na rai na ɗan adam kuma yanzu ku lura da wani abu guda kowannen ku ya tsaya ya tuna ɗanɗanon rayuwar nan da yake ji daɗin rayuwar nan da yake ji shi a wajensa kawai sai wani ya zo ya kashe kai sababin tura ka lahira baka shirya ba kawai ka wayi gari ka tarar da kai ana maka tambaya wani ya ji ya ma sababi ya aika ka lahira kai kuma kai da ka kashe shi yanzu ga kana raye ka yi jinya ka warke ka ci gaba da mu'amalarka za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi kaza yanzu ba za ka tausaya masa ba kawai don an ce ka yi azumi guda sittin akan rai guda ɗaya sai ka damu ya za ka kashe mutum haka kawai ko da kuskure ne kuma ba ka yi wata kafara ba ka tuna fa wanin nan fa yanda kake son ka rayu yanda kake da mata da iyali da 'ya'ya yanda kake da shirye-shirye a duniya zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza yanda kake da wannan abun to shi ma fa haka yake da wannan tsarin ka yanke masa rayuwar nan ka tura shi lahira ka buge shi in mutu duk da cewa kwanansa ne ya kare kawai shi kenan sai ka zauna wani ɗan tirela ya je kashe mutane a wani gari can suka bugo min waya abokinsa ya bugo min waya ya ce ga abin da ya faru fa malam ya faje ya kashe mutane na ce sai a gaya mai ya kimtsa ya azumi ya ci gaba da istighfari ya azumi azumi nawa na faɗa sai ya ce a gaya mun bai zai yi ba ni fa fatawa fa aka yi min na faɗa eh wallahi har yanzu ina da lambar wayan wanda ya mun wannan abun na ban manta da shi ba ya ce a gaya mun ba zai yi ba bai wannan azumin bai zai ba na ce ka gaya masa idan ya mutu ya shiga wuta abdalla gadon bai da asara da za ka je Allah ya ƙona ka ban yi asara ko taro ba tun da baka da hankali an ce maka Allah ya ce ai abu ka ce ba za ka yi ba ba da asara ai ka je ka ta zama a duniya ka naɗe tabarmar duniya kai ba za ka mutu ba ka kashe mutane a ce ka yi azumi ka aiko wai shi wai shi dan iska ne wai mai izgili ne shi kuma mai fatawan ne mamaki na ce kai kuma ka iya buɗe baki ka damun da wannan amsar shi yasa ni ma na loda masa daidai wanda zai ɗauka ko akwai gyara a cikin magana eh dan ya mutu an kona shi kai ka ragu da wani abu ba abin da ka ragu da shi tausayi ne dama a gaya ma gaskiya ka biya wai ba zan yi ba yi bayan wani lokaci mai tsawo ya kira ne yana wata fatawa shi din ma ya je ya kashe wani shi ma direba ne ya ce ni ma fa malam ta same ni ce to gaje kai azumi ce ni kan wallahi zan yi malam kuma da ya gama ya kira ni shi na wata ko hudu ne yayi ya kira ni ya ce ka malam na ji daɗi baka ga imanin da ne ba ce to ka ganin ce dan uwanka ba ya ce yana can malam kuma harkar ba ta tafiya kullum yana cikin wahala na ce ai wahala tukunna ma sai an mutu bai yi ba ya ce wallahi bai yi azumin nan ba malam kun ga yadda ake izgilanci da addini ko ni ba ban taɓa ganin sa ba ba mu taɓa addu'a ba kawai wai ya ji haushi wai an ce sai ya azumi Allah ya sauke so ko ku bi Allah ku zauna lafiya ko mutum ya ibin Allah ya gamu da tashin hankali da bala'i a duniya kafin ya mutu wallahi Allah ya mana kuwa to wannan kenan sai kalmar fa'amlaitu ya ce aqaltu daga mali ne na tsawaita shi yasa aka ce wahjurni maliyan ka ƙaurace mun lokaci mai tsawo shine wahjurni maliyan wahjurni dawilan kenan daga mala almalawatu ne almilawatu eh aqamtu indahu malawatan min ad-dari ai hinan min ad-dari wa burhatan min ad-dari na zauna a wajensa mai tsawon lokaci shine milawatan daga maliya yuqalu lil wasi' at-tawil min al-ard wuri mai fadi mai tsawo na ƙasa ana ce da shi maliyan ina fata ana fahimta wannan kenan kalmar ashaqqu ashaddu min al-mashaqqa ne shine ashad mu'aqqibun mughayyir shine mu'aqqib abin da ya canja wani ya zo wannan ya zo ya canje shi la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya isa ya canja hukuncin Allah la mu'aqqiba li hukmihi ay la mughayyira li hukmihi mujahid yace mutajawiratun ya dada fassara mana yace tayyibuha wa khabisuha as-sabah abu mai kyau da mana kyau kamar ya zama tayyibuha khabisuha as-sabah shine wanda yake ba shi da ba shi da kyau sai sinwanun wa ghairu sinwan wannan misali ne na dabinai guda biyu ko guda uku ko sama da haka dibino ɗaya ko guda biyu duka amma ɗanɗanansu daban wani ja wani fari-fari wani mai zaƙi wani mai bauri amma da ruwa ɗaya ne yusqa bi ma'in wahidin da ruwa ɗaya akan ce rajulun sinu abihi ma'ana ar-rajulu alwaladu sinu abihi wato da kai da babanka ai asali ɗaya ne inda babanka ya fito ai nan ka fito shi kawai fitar da kai yake wa ghairu sunwan bima'in wahid yace kamar salih bani adam ne wa khabithu mutumin kirki na bani adam da mutumin banza na bani adam duk gaba ɗayansu ba annabi adam ne babansu ba an gane ko sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid dabinai ne kala-kala da wancan da wannan amma gaba ɗaya ruwa ɗaya ke shayar da su yanzu misali inda nake so ku gane mangwaro kun ga ɗanɗanansa daban gwanda ɗanɗananta daban ɗinya ɗanɗananta daban kanya ɗanɗananta daban ko tufa ɗanɗananta daban inabi ɗanɗanan shi daban duk waɗannan 'ya'yan itatuwa ne daban-daban daban amma yusqa bi ma'in wahid ruwa ɗaya Allah yake shayar da su kuma su fidda abu daban-daban haka ne yanzu kamar uba shi ɗaya ne amma sai haifi ‘ya'ya biyar shida ba wanda ya kama da junansu ana iya samun a gida wa ya yi kama da ƙani ƙani ya yi kama da ya amma akwai wanda yake haifan ‘ya'yansa gabaki ɗaya ‘ya'yan nan guda bakwai takwas ba wanda ya kama da juna in sun haɗu a wani guri ba za a ci gidansu ɗaya ba amma yusuka bi ma'in wahid asalinsu ɗaya ne idan ma ba ku gane ba yanzu duk ba muna da kama daban-daban ba amma babanmu ɗaya ne dukanmu nan da musulminmu da kafiranmu da na kirkinmu da na banzanmu annabi adam da nana hawa su ne iyayenmu kawai yaduwa aka yi ta yaduwa aka yi so duk inda muka je muka dawo mahadarmu ɗaya to wai dan a nuna ma ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ka ga da uwa da uba dukan su farare ne amma sun haifi da baki kirin gajeru ne su amma sun haifi da dogo zan balele ko ga da uwa da uba masu kiba ne sun haifi siririn da duk yana iya faruwa Allah yakan yi wannan dan ya nuna muku gajiyawar tunaninku ku yi imani da shi ku yi da shi ne yake sarrafa abin da ya ga dama Allah sa kuna ganewa sai kalmar as-sahabu as-sahabu siqal wa yunshi'u as-sahab as-siqal ana nufin girgije mai nauyi mai ruwa alladhi fihi al-ma wanda akwai ruwa a ciki ya dade bayanin ka ba su da kafahi yad'u alma'a bi lisanihi wa yashiru ilayhi bi yadihi fala ya'tihi abadan kana kiran ruwa da harshe wai kaman wanda ya bude wannan karin bayani ne kaman ruwa ne aka kawo sai ya haka yana mika harshen sa ruwa ne aka aje kana kana haka kana cewa ka taho haka da harshen ka wannan ruwan zai zo to kaman wanda yake kiran wani ba Allah ba yana sa harshen sa ne yana kiran ruwa yanzu ba zai taba zuwa ba to kai ma ba zai taba amsa maka ba sai kalmar salat audiyatun bi qadariha an ce salat audiya mana wato kogi ko kwazazzabo ko kwari ya kawo ruwa shine sala tamla batn wadin ya cika kwarin kullu wadin bi hasabihi fa hadha kabirun yas'u kaseeran min alma wa hadha saghirun yas'u bi qadarihi Allah yakan yi kogi ko tafki ko kududdufi kato sai dauki ruwa babba wani kuma sai a yi shi karami sai dauki karamin ruwa haka kai ma cikin ka na dan adam wani sai a yi masa sai gan shi ƙato yana cin abu mai yawa wani kuma an yi shi ƙarami da ya ci ɗan abu kaɗan sai ya ce ya ƙoshi wancan kuma zai daɗe yana ci bai ƙoshi ba wani kuma za a gan shi ƙarami ne amma abin da zai ci ƙaton ma bai zai ci ba shi wannan yana da babban moli kenan wato yana yana jan kaya da yawa haka Allah yake yin mutane wani lokacin cin abinci ba wai girman jiki bane sai kaga ƙato zabgege dan kadan yake ci sai ga dan karami kuma an zuba masa sai an dauki kwano duka sai ya cinye haka Allah ya yi mutane daban-daban sai zaba da rabiya na yi bayani a sailuku khabus alhadid wal hilya wannan duk bayani ne da ya shafi abin da ya gabata so anan zamu dakata insha Allah sati mai zuwa sai mu dora akan tafsirin fadin Allah Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidul arham wannan ayar akwai abun mamaki kwarai da gaske a cikin ta da karkashin tafsirin ta abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taban harshe muna neman yafiya daga gare shi tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh